رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan inda muka tsaya kan hadisi na ɗari hudu da tasa'in da biyu a cikin kitabun juma'a za mu tashi hadisi na ɗari hudu da tasa'in da uku muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da bayani daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu mala yace bayan ya ce kitabul juma'a mun shiga cikin sa kuma za mu tashi hadisi na ɗari hudu da tasa'in da uku inda mala yace ana bi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo kira da hanci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce man ittasala yawmal jumu'ah duk wanda ya wanka ranar juma'a guslan janabati irin wankan janaba dama da wankan juma'a wankan wankan shiga musulunci wankan idi duk wani wanka da za a faɗa a musulunci duk ɗaya ne abin da yake bambanta su kawai niyya wankan janaba wankan al'ada bayan mace ta gama al'ada ko nifasi wankan shiga musulunci duk gaba ɗaya duk wankan sallar idi wankan juma'a duk ɗaya ne abin da yake bambanta su kawai niyya shi ne satin da ya wuce muka ce idan aka haɗu farilla guda biyu in farilla guda biyu ta haɗu misali wata ce wato mijinta ya sadu da ita kafin ta je ta wanka bayan an sare da ita kuma kawai sai al'ada ta shi ne tambayar da muka yi ban sani ba kun jinya ko kun dubo Allah Muhammad baya jin daɗi shi bai zo ba cewa idan wannan wankan ya haɗu mun faɗa cewa idan an samu tsakanin babba da ƙarami sun haɗu ba komai zai narke kawai wankan jaraba misali da wankan juma'a guda ɗaya yayi tunda sunna ne da farilla ko da wankan idi guda ɗaya yayi amma idan wajibi da wajibi suka haɗu ko kuma misali sallar sayyatul masjid da raka'atul fajr mutum bai yi bai raka'atul fajr bai zo masallaci ba kuma sayyatul masjid wannan magana ita ba mun yi ta a baya idan ya zo muka ce guda ɗaya ta yi iya raka'atul fajr ta yi shi ba sai ya yi sayyatul masjid ba to idan wankan janaba ya haɗu da wankan al'ada kuma shine a lokacin dakta ma already ya bada sai muka ce a bari malaman islamiyya su dubo saboda musamman yanzu mata sun fi yawa a islamiyu in wannan tambaya ta bujuro mutum ya san yaya zai wato maganin ta to ko shakka babu abinda malamai suke faɗa har yau shi ma dai wanka ɗaya ra'ayi ibnu hazm ne yake da ra'ayin sai kai biyu a zahiri shi yana da wannan ra'ayin cewa sai an yi guda biyu na an yi wannan sai ka fa'i a fara na farkon sannan a zuwa yanzu amma ko shakka babu Allah madaukakin sarki bai sanya ma kunci a cikin addini ba guda ɗaya shi ne magana da ta bi in ka koma cikin wato bayanai da aka yi akan qawaidul fiqhiyya dangane da niyya kuma hadisai da suka zo musamman innama al'amalu bin niyyati irin sai guna da wal hanbali da sun yi bayanai sosai mai gamsarwa akan abin da ya shafi niyya to mutum zai samu gamsuwa musamman dai a kawaidin zakiyya da cewa wanka ɗaya ne in dai sun haɗi guda ɗaya ne eh an gane ko da wannan niyoyin kawai za ka zo kai wankan yaƙi cewa za ka kawo da wankan janaba za ta kawo da wankan janaba da kuma wankan al'ada ya yi guda ɗayan ya isa da niyyar biyu wanka ɗaya niyyar biyu ba wankan sabulu muke misali shi wancan wancan daban misali muna magana akan kaga yanzu idan mace misalin da muka buga mace ce mijinta ya kaje da ita kafin ta yi wanka sai kuma al'ada ta zo bayan saduwa ta aure mu'amala aure akwai wanka a kanta ko babu kuma na wajibi ko sai muka ce kaga akwai wanka daya to kafin ta je wata kila ta tarwa da nigiri ko kafin ruwa ya dahu ko kuma kawai tana bari sai wani lokaci sai kuma al'ada ta zo mata kaga biyu da biyu kenan saboda idan idan al'ada ta zo aka yi samu daukewar al'ada ai akwai wanka ko babu kaga wankan ya zama biyu kuma kowanne wajibi shine yanzu maganar da muka amma ba muna magana ne akan wanda yake gaban aiki zai wankan juma'a ba da kuma wankan al'ada wannan mun ta bayani cewa an zo wannan wanka za a fare cewa na ibada za ka ta ibada za ka fare sannan ka ɗau soso da sabulu ka yi wankan ka kuma ka fito ka shafa mai kyau masallaci kuma a tare da saboda wasu na ɗauka a soso da sabulu yana cikin na wakin zurudu da mai halari ya kawo baya ciki har muka taɓa ba da misali a baya cewa inda mutum zai zo ya da alwalarsa ya sa kaya waɗanda suke zai yi aiki kuma ɗiban ba haya yake ya je yin ɗiban ba haya zai iya fitowa in ya fito in dai ba hayan bai taɓa shi ya cire kayan ya sa rigar sa ya tafiya ta misali in hakan za ta yi misali in kuma hakan ma ba ta yi ba ya tattaɓa shi to iya gurin zai wanke alwalarsa ba tana da wannan ta kare ba abin da ya taɓa ba alwala to wannan shi ne shi ma idan ya zo yanzu wankan ibada zai fara yi sannan zai zo wankan soso da sabulu idan ka ce alwala ta kai me ya karya ma alwala in ka koma hatta a malikiya ta kai sai ya taba gabansa shi ma da wani tare to bai taba ba haka ya gama wankan da ya fito alwalarsa tana nan sai dai kawai yawanci za ga irin wannan abun wani zai kasa samun nutsuwa hanya ku kaza ka wannan kai ka jiyo amma dai ibada a tsari yadda yake a wajen Allah ibada ka tana alwala ka tana to wannan shi ne to shine annabi alaihi salatu wasallam yake gaya mana wanda yi wankan wato juma'a irin wankan janaba kuma shi wankan za mu bi shi a gurguje ruwa mutum zai kawo misali bokiti sai ka shiga da shi ban tai ranar juma'a ko ranar idi da mutum ya shiga da shi kuma yana bukatar ya wanka da ya saba ga sabulinsa to da ya shiga zai fara wanke hannunsa idan ya wanke hannu tsaf ya dan tayo ko ya karkato ya zuba ya wanke hannun to sannan zai fara dumbula shi idan ya ɗebo ruwan ya dumbula zai ɗebo ruwan ya zuba daga kan cibiyarsa zuwa ƙasansa ya wanke al'aurarsa kenan sau uku bayan ya wanke wannan sai ƙara zuba ruwa ya wanke hannunsa sai wanke shi sau nawa sau uku ko ɗaya ko biyu ko uku mafi cikar muke faɗa in ya ga dama zai iya yin sau ɗaiɗai normal alwala in ya ga dama ya sau biyu in ya ga dama ya sau uku amma in ya bada su wato ta cika sai ya guda uku idan ya yi wannan alwala yanzu muke bukata ya bayan ya wanke al'aurarsa alwala yake yi idan ya yi alwala tsaf in ya ga dama sai ya bar kafa ba sai ya wanke ta ba amma gudun wato manjuwa kawai wani zai alwalarsa cikakkiya har kafa bayan ya yi wannan zai ɗebo ruwa kuma sai wanke kansa in aka ce wanke kai ba gashi ba kamar yadda mata suke shine har wuya shine kai kawo kunnensa ya shiga hancinsa ƙofofin hancinsa sun shiga gefen idansa ya shiga gaba ɗaya zai wanke ya tabbatar da ruwa ya ratsa kan don ana samun matsaloli a gurin mata da yawa ba sa wanke kai da yawa sai iyaye da mazaje magidanta suna kula da iyalansa a gida ana samun wannan matsalolin cewa wai saboda ruwan an ya taba kaiwa baya bushewa da wuri sai ta shiga wankan jaraban ta yi rabi da rabi ba za ta zuwa a kanta ba wannan yana daga wajibin da yake akan mai gida ya kula shi za a gaya ma annabi alaihi salatu wasalam da ma shiga wankan da iyalinsa in ta yi kuskure a gyara mata saboda haka sai an kula da wannan sannan bayan an wanke kai gaba ɗaya sai kuma a ɗebo ruwa a wanke ɓarin jikin dama a zuba shi a wanke ɓarin jiki na dama hannun mutum ba zai kai bai kai inda zai iya iya taɓawa sannan sauran ya zuba ma ruwa wanda in dai da yawa ma walalan suka ce in dai mutum ya yi dabara hannunsa zai kai ko ina in ya zira shi ta baya haka ya kuma yi amfani da ɗayan ya ci inda ya kamata sannan aka ce barin jiki shine daga barin jikin sama har ƙasa har ƙafar har ƙafar da ya wanke ɗazu a alwala gaba ɗaya zai wanke sannan ya ƙara wanke barin jikin hagu ragowar ruwan kuma sai ya tsiba tun da bokiti ɗaya ne kuma yana so ya wankan wato wanka na sabulu da sabulu sai ya ɗebi ruwa ya kwakwara a jikinsa gaba ɗaya ragowar rabin ruwan kuma yanzu ya gama wankan janaba sai kuma dangwalo sabulun sai ya ci gaba da wankan normal wanka da ya mutu ya shafa mai kyau masallaci zai tafi da lalata tara mutukar bi a cikin wankan bai yi bawali ba ko hutu bai yi bawali ba ko hutu mutukar bai yi wa'in nan ba don za ga akwai wanda suna fahimtar akwai wanda yana fahimtar na taba gaya muku akwai wanda suke fahimtar cewa an kana alwala in dai baka gama ba kai hutu alwala ka tana ba wani bawa Allah ya gaya mana haka muna karatu babban mutum ne ya ce mana sai da muka kawo da waƙi da lozuri muke ahalari sai ce malam dama idan mutum yana alwala ya yi ba'o ya yi hutu alwala ta kare na ce masa ta kare wala sai ya ta dariya ya zuka dariya ya ce to Allah ya yafe mana na ce amu saboda ji iya fahimtar sa kawai inda alwala kake in dai baka gama ba kai hutu kawai a lokacin tana saboda a daidai lokacin kana tsugunna in ta zo kai ta sakin ta iya bulugin ba matsala sai dai in ka gama wanke kafa tsaf waji ne kai da Allah ta gare har ga Allah shi ba abin da yawan zabi wallahi duk ga yara a gurin yayi wannan tambaya yaji yi kadariya yake to Allah ya yafe mana na fiya mu shikenan saboda iya abin abin da ya fahimta kenan babu kuma ka san shi ubangiji gaba ɗaya abin nan na baya afan lahu amma talabi ya yaje ma wallahi duk wannan abin na baya amfanin zuwa makaranta ke gaba ɗaya an yafe masa to saboda haka wannan shine da mutum yayi wannan yayi wankan jaraba da fito shi kenan bambancin su da wankan juma'a da idi da wankan jaraba da na al'ada niyya kawai ta kuma niyya ba a faɗin ta kawai zuciyarka ce za ta ɗarsa cewa yanzu kaza za ka kamar yadda imam malik da izuddin bin abdussalam suke faɗa na alaikum salam in dai da alwala ni da alwala na faɗa yanzu wanda za a yi sallah mara alwala kuma wanda mutum ya yi misali ya yi to kayan ya fito ce ya alwala ko akwai sifatul kamali akwai sifatul ijza ko ni sifatul kamal na faɗa saboda na san da yawa mutane da suka fito saboda ta rage ma ai sifatul ijza kuma ai ka kawai da mutum yayi wankan wankan janaban ya dauki janabar ta dauki amma alwala za ka yi yawa to shine annabi alayhi salatu wasallam yace wanda yayi wankan juma'a guslan janaba kirin wankan janaba sun maraha an gani arawa shine azhabu awwalin nahar sannan yayi sammako ya da wuri shine malamai suka yi bayani akan yaushe ne tafiya da wuri wasu ka ce daga lokacin da aka fara sallar wala'a wasu ka ce a mutane a gaba karfe tara karfe tara sai ya tafi karfe tara a ga ai wasu wanda suke zama su yi umara a masallaci ai za a ga bakwai suke fitowa mafi yawanci ko shida da wani abu rana dai ta daga misali to sai je wanka ya shirya ya ci abinci sannan ya dawo karfe tara masallaci saboda haka sai dawo karfe tara misali watakila takwas da rabi za a bude masallaci ko tara bibi sai dawo a daidai wannan lokacin to yayi sammako baka anna ma tsaraba badanata duk wanda ya zo a wannan lokacin zuwan farko kamar ya ba da sadakar raƙumi raƙumi ya yanka ya raba mutane sadaka duk wanda ya yi wannan a wannan nahar farkon yini sa'a farko su ne as-sabiquna al-awwaluna to kamar ya ba da wannan wa man ra'a bi sa'ati thaniya wanda ya samu ko ya tafi a lokaci na biyu wata kila bara muka lizaba lokutan sai mu dawo mu bada misalin da zai fita wanda ya gaba a sa'a ta biyu kuma faka annaba qarraba baka shi kuma kamar ya bada sadakar sani ko saniya ya yanka sa ya raba nawa gaba ɗayan sa fa man raha fi sa'ati thalitha wanda yi sammako ya tafi a lokaci na uku aka annaba qarraba kafshan asran kamar ya siyo katar rago ne mai tsaho ya yanka ya raba nama wa raha bi sa'ati rabi'a wanda ya tafi a sa'a ta hudu kuwa baka annaba qarraba da jaja kai ka ce ya sabo kaza ne mai kyau ya yanka ta ya bada naman ta kyauta wa man raha fi sa'ati al-khamisa wanda ya tafi a lokaci na biyar sa'a ta biyar baka annaba qarraba baita kai ka ce ya samo kwan kazan ne ya bada sadakarsa shine girman ladansa to kun ga muka kalli wannan sa'a nawa kenan biyar to sai ka dauka yanzu abin da zaka gane sai ka dauka masallacin da masallacin da kake zuwa sallah karfe nawa liman yake a wasu kai sai ka dau awar din da yake in kabal an buɗe karfe tara liman yana hawa minbari karfe sha biyu da rabi awa nawa ne a tsakani awa uku da eh uku da rabi ko kuɗi da rabi uku da rabi goma sha ɗaya sha biyu sai raba awa uku da rabi to sai ka raba wannan uku da rabin gida biyar wanda ya je in ka raba ta gida biyar misali za ka ce misali duk wanda ya je tun daga karfe tara har zuwa tara da arba'in da biyar ya je a ƙasa a ta farko misali nake yi sannan daga tara da arba'in da biyar har zuwa goma da rabi wanda ya je ya je sa'a ta biyu daga goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi wanda ya je ya je sa'a ta uku sha ɗaya da kwata kai daga sha ɗaya da kwata zuwa sha biyu daidai ya je sa'a ta hudu sha biyu zuwa sha biyu da arba'in da biyar misali ko da rabi sa'a ta biyar shi kenan daga nan kuma فإذا خرج الإمام لمن نفتو حضرت الملائكة يستمعون الذكر gabaɗe mala'iku annabi yace sai su nan na ɗaya rijistar domin kana zuwa ne suna rubutawa wani ya zo yanzu karfe kaza ko a sa'a ta kaza sai a rubuta wani dan wani dan wani har muka biya a baya cewa mala'iku za su rika shafar mutum musamman ya yi shiga mai kyau ya sa tarari zai su rika shafar shi na musafa hadisi ya zo ya shiga sun gaisa da shi kuma sun rubuta sunansa to da zarar liman ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ma a kira sallah sai su nan da ɗaya rijista su ma sai su koma su koma jin wata ba liman na sallama to za su nan da ɗaya rijista su sai su koma jin hudu ba duk wanda ya zo ya je samu ladan juma'a amma babu ki a ranku kiran suna da aka yi wa babu ki asara ce mai yawa kuwa lafiya to saboda haka wannan shi wato abinda wannan hadisin ya kawo mana na'am na'am wane mutum suna nan idan wai mala'ikun da suke raqibul atid da Allah yake magana idan mutum ya zo sallah ya shige su aikin su wannan rubutu kawai ne mutum yake gudanarwa ma yanzu min qawli illa ladayhi raqibun ko wa inna alaykum lahafizina kiraman su aikin su daban wayannan su kawai faqosili dan wannan aikin ke dan aikin kiran su na ranar juma wayannan malaiku amma wanne kiraman katibina kada raqibul atid suna nan kodiyo har yanzu da muke karatu suna tare da su ba ta raguwa da mutum eh ba ta raguwa da shi duk inda zai kai komo amma wayancan ranar juma'a kuke haduwa kawai kamar yadda su ma ake canjin aiki ra kowace asuba da ko to su ma akwai wannan aikin su wallahu a'lam na na haka ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ai da yawan matasa za ga dama sai kokon ba sa samu ai kokon saboda haka sai an ji liman ya da yawa ba akwai wanda ake gaya mana su sai sun ji waye ba yana inna alhamdulillah na zai ce wani ne kai da Allah ne zaman mu sai an jima da zama shi wannan kamar oke a karatun mu na lahadi ne a kan haraba cewa mutum ya zo wannan falalolin da aka faɗa na masallaci baya cikin haraba ba ta ciki an muka ce ai kaga ana ake ajiye takalmi a ajiye randa in mai littattafai ya zo a waje zai ajiye domin ba masallaci ba ne ko saboda haka baya ɗaukar hukuncin masallaci domin a ƙofar masallacin ne yanzu in ka fita ana ji da littattafai idan da ya zo mai littattafai ko ba haka bane haka za ka to ka ga bai kuma cikin masallaci a yadda muka biya ba a je da biya ba annabi ya zo da ka ga bai dau hukuncin masallaci ba kai ka zo ka zauna a wajen wannan abubuwan da aka faɗa cewa mala'iku za su ce wa mutum salati shine mar addu'a banda kai domin ba ka cikin masallaci iya na cikin masallaci sai dai idan masallaci ya cika sahu ya kai inda kake to za su zo a inda kake kai ma amma in bai shiga ba in shiga kai to ba ka da wannan shi ne zancen da yake ingan saboda haka wannan shi ne to wannan hadisin ya nuna mana shar'antuwar yin wankan da juma'a sannan kuma da falalai sammako zuwa masallaci da yawa za ga magidanta da tijai iyayen mutum bi wannan wato more ka ga sallar wala'a matasa ba za yi kai zuwa masallaci da wuri matasa ba da duk wata falala da ka sani saboda iya itiqadin matashi shine ba yanzu zai mutu wani ya tsufa yayi shine kawai wannan shine dalili saboda shi yana ganin ba yanzu zai mutu ba bayan yana ganin da yana cikin mahaifiyarsa ma an dauran yana cikin mahaifiyarsa ma an dauran sa amma shi itiqadatin sa kawai ba yanzu zai mutu ba a ne mutum idan aka ce za a yi bal karfe hudu ba ko karfe bakwai ai za ga karfe shida da rabi yana gurin at-tabiqun al-awwaluna kin min al-mushahidina ko to kawai da kaga wanda za su je kallo yana tsawon farko za ga wai magariba ma a gurin za amma can gurin wato shi yasa matsalar gari muna da daura da wurin bawan Allah da muke da awa da cewa da malamai za a daure ko a zamanance ma wani ya rubutu akan ni ma'anar gaibi da Allah yake allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun mutane su gane wai ake nufi da gaibu dan abubuwan da suke gaibu wasu suna ganin kawai tunda ba yanzu za a same shi ba kawai za a ga wata rabi ake da amma ina ce wani abu ne a fili za a samu to matasa za ga ba za su riga da tije zuwa ba wallahi ba za su riga zuwa ka je ka gani duk wani guri da aka ce za a samu wani abun duniya aka ce kowa ya zo za ga wanda za su fara zuwa ka je ka gani good kamar lon da ake ta apply yanzu ko je wani ya mun tambaya a kai a cbn ai za ga kafin ka ankara wanda suka cika gurin tasa'in da wani abu bisa ɗari duk matasa ne har wani ko wani bawan Allah jiya zai da ya mun tambaya akan wannan lontan yace mun wai za a dauka zaba dan da waye kaza nace wannan matsalar sai fa shi ba baki shi ya zama ma larura wanda babu ma babu internet ba shi larura shi amma da yawan yanzu matasa an fito da abubuwa ranci duk sun karba kuma za ga mutum ya karba bai fita daga talaucin da yake ciki ba sai ai saboda illa illan shi ne saboda Allah yana yaki da abu sai kuma ka bibiye to na ce masa inda ba zai zama ma larura ya zanto haƙƙinka ne yake fita wai za a ce za a baka baki amma sai ka bada 10% misali bibiyan za ta baka bakin miliyan ɗaya ko biyu ko wani ministry da ce wai sai ka bada 10% ko kuma ya ce wai larura yake ka kuma shiga wata larura sai je za a ba dubu ɗari a ba shi dubu casa'in yanzu yanzu ya dubu ɗari wata larura ka kuma jefa kanka sannan ga idan jarabin ubangiji kuma yana fushi da kai saboda misali nake masa amma in gratuitin ka ne makali aka ki baka gratuity shine ne yawan ko yawa ke makali aka ki baka aka bi ka ba da 3% ko 10 kamar yadda ake yi yawanci yanzu wannan haƙƙin ka ne kaga ba zai fita ba duka bayar kai Allah ya shi kenan kawai shine kawai ya makale kaga ba za su baka ba domin mu baka haka ba za su ta gayyara ka sai ka bayar kai Allah ya Allah zai saka mu shine malai suka ce in haƙƙin ka ne makale aka ce sai ka bada wani abu kabu kabu ka rasa yadda za ka yi to ka bayar din to ka bayar kai Allah ya ana ba da admission ka tabbatar ba za a baka ba ka kuma cancanta dole ya zama ma larura haka sai ka bayar kai Allah ya amma babu wannan larura haka kawai mutum ya zo kana da shagon ka kana da jarin miliyan uku waya ma za a ba da rancen miliyan ɗaya ka ce wai larura ba larura haka na gaya wani bawa Allah ya babu larura ina larura take kana cikin rabin asiri na'am ko aiki misali ya cancanta bai ya yi abu layi ya kuma yi aka ce to gashi mai warawan wanda yake mai tsantsenin gaske sai hakura sai Allah zai ba shi wani abu wanda kuma ba zai iya turewa ba ya cancanta sai ya tafi eh eh Allah ya na zai zai yi dama shi ka'idar ubangiji idan ka ji tsoron sa zai baka mafita Allah kuwa in dai dan ci kai zai ya baka mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu ko yaj'al lahu min amrihi yusra sai ga ya sauƙaƙa ma al'amuranka komai naka cikin sauƙi kake yi mun sha wannan bayanin a baya cewa duk fa abin da ake so albarka ake so komai sai ga gaba ɗaya a rayuwarka Allah ya ɗauke ma matsaloli ba sai matsala ta zo za ka nemi kuɗi ba to an ɗauke ta sai ga iya abubuwan da kake da shi ka samu contentment kana da kana'a tukiya ba wani abu da ba wanda sai ka ji ana kai kai ba wanda ba ka da matsala ka sai alhamdulillah kuma alhali a aljihun ka ba ka da kuɗin da yake da shi amma ka fi shi nutsuwa saboda haka wannan shi ya kamata ko da yaushe mu lura da shi in muna so Allah madaukakin sarki ya ya shiga lamarin mu a cikin abubuwa da uku da zamu koya a hadisin shine wato rige wato bambancin masu sallah wajen lada kaga a duba a kawai sai kaga wasu sun buwa lada wanda yazo da wuri ya wanda yazo kusa da gilada zamu zo mu zo hude gaba daya amma wani da wani sun buwa da wani lada to mun fahimta a wannan hadisi babi na gaba shine babun fil insati yawmal jumu'ati fil khutbah babin da yake magana akan yin shiru ranar juma'a lokacin da ake hudu ba ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace idza kunta li sahibika yawm al-jum'ah idan ka cewa wato dan uwanka ranar juma'a idan ka ga dan uwanka ranar juma'a wato kace da shi an fi yi shiru wal imam yaktubu al-hali liman yana hudu ba a daidai wannan lokacin faƙar da lagauta to kayi ya sashen zance shi ne abin da bawo shi yake cewa aikin banza to mutum ya yi lagauce wai lalzina la yi shaduna zura wai za marubin lagwi maru tsira to ya yi ya sashen zance wanda ya yi wannan saboda haka akwai haɗari sosai mutum ya zo ranar juma'a wato ya rika magana lokacin da yake hutuba shine magana da muke satin da ya gabata da wani yake tambaya cewa idan yayi sallah fa irin du um gurin da yake kuma kusa da muka ce idan magana ta za ta shiga gurin da ake hutuba mai kyauta ba amma dan jiwa yake daga nesa ya je gurin abokin su sun yi sallah babu da shi wannan hirar da suke mutukar ba za ta rika shiga ta daukewa wato masu sallah hankali ba. Ishara shi ne abinda malamin ke faɗa misali cewa yaro yanzu, yaro yana yanzu ana cikin hudu ba yana ta suru. Shin za ka yi amurbin ma'aruf wanda hayin anil munkari ko ba za ka yi ba. Wasu malamin ke ce za ka yi amma da ishara. Shi ne ka nuna masa cewa ya shi dora ɗan yatsansa a kan bai kaga yana nuna ma cewa ya shiru sannan idan ta kama ma misali abin da ya zama dole zai ɗauke wa mutane hankali musamman ga yan hizba ko jami'an masallaci su wannan ba laifi don sun yi magana ana ta magana ana huɗuwa masu abin hawa na zuwa ce malam da Allah ba nan za ka je ba sai a su babu laifi domin yana cikin amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wata rana Abu Darda Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yana zaune wato yana zaune a sai annabi alaihi salatu wasallam ya shigo yana yana hudu ba akan minbar sai karanta wata aya lokacin da ya zo hudu ba sai shi Abu Dardai akwai Ubay bin Ka'ab sai daga cikin alaramomi yana kusa da shi sai Abu Dardai ya ce da shi ya Ubay bata unjila hadhihi al-aya hudu ba annabi sai Ubay wannan aya yake Allah ya saukar da shi ya ga ya bar haka saboda haka shi kuma ubangi sai ya shiru yake kula shi dan za ga wani ai kula masallaci za ga wani yana magana da ko wani sai ma abokin kai kai ba ta kila kana da wannan fahimtar jiwa da sai ga yana ta ma magana saboda haka ubangi bin ka'ab yewa abu da zai shiru bai ce da shi kala ba ana idan da sallah sai ubangi ya ji ya kallo abu da zai yi ai ba ka da sallah yace yace baka da wata juma'a illa malakai dan ba wannan lagawun da kai ba ana sallar ana hudubar kace surutu yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya koma gida sai shi Abu Darda ya kasa gamsuwa sai bi sai ya ce ya rasulullah innaka talawta ayatan wa ila jambi ubay bin ka'ab ka karanta wata aya a gefe na akwai ubay dan ka'ab na yi maka tambaya yanzu aka saukar da ayar ni iya wa ya bada amsa a ce da ka sako da kan minbari lokacin da ya sako ba ba idan da sallah ba lokacin da annabi ya sako da kan minbari ne za a tada sallah a daidai lokacin to sai wani yace masa ina ai kai na gawo kai kawai shine malamin suka ce aje idan bayan mun ban ya sako daga minbari ana iya magana sai jama'a ku gyara sahun ku ba ne ai ana faɗa ku da ku gyara to wannan ba laifi bane saboda haka sai yace da shi yake yake ga annabi alaihi salatu wasallam yace bai kula da ba sai da ka sauko kuma ya rika riya cewa wai ba ni da sallah ba ni ba ni da ladan juma'a sai na ga wanda ne sai annabi yace shi sadaka ubayi sai ubayi gaskiya ya ga ba yace ai da zarar ka ji liman ya fara hudu ba to kada ka ƙara cewa kala annabi alaihi salatu wasallam ya ga wa abu da zai wannan malamai suna kawo shi musnadi ne na Imam Ahmad ya kawo shi wasu na rauna na shi amma malamai suka ce ma'anar da kyau ko da isnadin da ya gata wa ma'anar tana nan domin ga hadisi yanzu mun biya wannan shine abu na farko da ya kamata mu kalla sannan kuma Jabir da Abdullahi Allah ya kara masa yadda da kansa yake cewa wata rana Sulaikul Gatafani ya zo ranar Juma'a Annabi alaihi salatu wasallam yana hudu ba yana zuwa sai ya zauna da yazo sai ya zauna a cikin masallaci sai annabi ya ce da shi kun farka a raka'atai ne ya kai sulai sulaiku sunan sa kenan yace ta ji kai raka'a biyu amma ka taji wa tajawwad fihi ba ka sauƙaƙa malam manshawi ya kawo wannan a cikin littafin sa dawun musalli yace kai ka sauƙaƙa kar kai duba ya turo in ka zo ka tara ana hudu ba ba a jan dogon sura wata kila ma fatiha kawai za ka raka'a biyu ba ta yara ka a farko ba ta yara ka ta biya ita shine wata jawwaci ma in kuma za ka ja zura to karanta wata kila ina a ɗaya kalka wasar karaba ta biyu a zura ina a ɗaya kalka wasar fatalli ne rabbi ka wani har sai ka tafi ruku in ka gada ba in ka ɗago ko ka ce wala balin ali sai ka ce inna jani aka wala har ka taƙaita to saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya gaya min wannan shine malamai suka ce wato kaga wannan kenan cewa ana iya yin magana lokacin da ake cikin huduba sanan hadisin Anas bin Malik na wannan bawan Allah da za ku iya tunawa wani bawan Allah da yazo yake cewa an shiga bari an yi kaza an yi kaza wanda yazo ya sa annabi ya roƙon ruwa annabi alaihi salatu wasalam ya yi ta addu'a Allahumma wato Allah Allahumma anzil al-ghaytha alaina yi ta addu'a wala taj'alna min al-qanitin ruwa ya tsuge a daidai lokacin kafin ka ce ne wannan ce ga ruwa sannan aka yi ta ruwa sai da aka yi mako daya ana ruwa sati bai zuwa ba Allah ya kuma dawowa ya rasulullah ruwan nan fa yayi mana yawa yanzu kuma to sai annabi ya daga mu yace Allahumma hawalaina la alaina domin ruwa ya fara rufe gidajen mutane ruwa yayi ta'adi shine ake cewa ruwa yayi ta'adi wai suka ce har malaman tauhidi wai suka ce kaga zaka iya cewa ya ruwa yayi ta'adi ba ne kai ba ya za a ce ruwa ya ruje ba gida ka zo ka ce yayi gyara a wannan misalan suka tattauna cewa za a iya faɗa haka ko ba za a faɗa ba to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kalla dangane da abin da ya shafi wato na gau in dai ba dan gyara ba ga wanda yake auren bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar dan wani waya zaka ga an kira wai zai daga ce wai wai muna masallaci kai na gau kana yin wannan kai na gau Allah ya kiyaye saboda haka wannan shine to kaga wannan hadisin da muka biya yana nuni akan wajabci sauraron mai hudu ba wajibi ne abin da yake nuni kenan sannan abu na biyu shine wato ya halatta a yi zance bayan an yi hudu ba kafin a tada kabbara haram a ce da a gyara ko a yi kaza ko a daidai lokacin kana so ka wata wata magana za ka iya faɗa ya halatta sannan hadisin ya yi bayani akan falalai ranar juma'a kanta da kuma yin shiru don hudu ba babun fi sa'atin lati fi yawmin juma'a babun da yake magana akan wani lokaci da yake ranar juma'a wata sa'a ce da Allah yake amsa addu'a akwai wani lokaci da Allah yake amsa addu'a ana bi wa rayar hadisi na 495 anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kara yawmal jumu'ati annabi alaihi salatu wasalam yayi wa'azi ya tunatar ya ambata ranar juma'a faƙa da yake bihi sa'atu yace ku sani ku jama'a a ranar juma'a akwai wata sa'a la yuwafiquha 'abdun muslim ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin wa huwa qa'imun a lokacin yana tsaye yusalli yana sallah yas'alu Allah ta'ala shay'an yana roƙon Allah madaukakin sarki wani abu illa a'dahu iyyahu ba sai Allah ya baki wannan abu kowace juma'a ba babu wani yini wa ashara bi yadihi sai annabi ya yuri da hannunsa ya kallilu ha yana kankantawa to amma fa lokacin kankani ne ba da aka ce sa'a ba awa ɗaya bane ba rabin awa bane a kankanin lokaci ne inda mutum ya dace da lokacin to shi kenan duk abin da ya roƙa Allah ya bashi to wannan kaga ya janyo malamai wato wato sun karu juna ilimi sosai dan ibnu hajar a cikin fatawul bayi cewa an yi maganganu akan wannan lokaci ne sama da magana guda 40 guda 40 sir amma waɗanda suka fitowa yace wanda suka fitowa suka fi dalili guda biyu ne wataƙila bara mu dubi dan mu kirga da mu ijtihadi kuma suka ce um kaga nan kalli hadisin ai annabi yayi hudu ba yace bihi sa'atun ranar juma'a akwai wani lokaci da la yuwafiquha abdun muslim ba wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah a daidai lokacin kun ji wannan gaba da ita zaka jawo dai cewa yana tsaye yana sallah za mu zo mu warware matsalar yas'alu Allah ta'ala shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'ahu iyyahu ba sai Allah ya baki wannan abu wa jara bi yadihi yuqalliruha annabi ya nuni da hannunsa yana faɗin kankantar lokacin sakan biyar ne goma minti ɗaya ne uku biyar wallahu a'lam duk dan mun yi tahadi mu neme shi kamar yadda muke neman lailatul qadr to akwai hadisi daban da yazo daga Jabir bin Abdullahi da zai ƙara fito da magana wata ma'ana zai ƙara babu da yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya ce yawmul jumu'ati sinta ashara an gane ku yana cewa yawmul jumu'ati tinta ashara yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alu Allah shay'an illa atahu Allah wato ma ta'alahu kwanta misuha akhir sa'atin ba'da al-asr ranar juma'a ko wani daƙiƙa minti sha biyu sakan sha biyu ne abin da ya kama da wannan da wanda babu wanda zai roki Allah a wannan lokacin face sai Allah madaukakin sarki ya bashi abin da ya nema sai yace a hadisin yace annabi yace balce mai tuha ka kamar lailatul qadar ai annabi ya balce mai tuha bil asril awasi ko ku neme ta a goman karshe to anan annabi sai ba mu area of concentration cewa balce mai tuha ba'da al asr ko akhira sa'atin sa'atin kai ba'da al-asr karshen lokaci bayan la'asar to anan idan ka hadisi ne ko mai kyau ba in ka koma Abu Dawud ya rawaye a kitabul Juma'a hadisi ne sahihi annabi ya ba mu area da zamu kalla cewa bayan la'asar karshen lokacin la'asar karshe to amma mu koma mu kalla hadisin cewa ai mun biya a baya cewa ba a yin sallah bayan la'asar kana mula ko ban biya ba mun biya wannan gashi kuma hadisin cewa yi sa'atan la yuwafiqu abdul muslim wa huwa qa'imun yusalli ko wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah to bara ku ji malamai sai malai yace Allah ya boye wannan lokacin ne dan musulmi ya tashi ibada ya tashi a daidai wannan lokaci kamar yadda ji malai latin qadirin kaga ai da aka faɗa ai wanda ne ce ba Saudiya ne kawai in ka jira ka 27 ga wata an fituka annan dun ba haka ne ko to amma musamman a Saudiya zaka ga su a wannan lokacin kai zaki ai ba za ka samu guri ko kana samun guri rai 27 idan 27 wane mutum duk kowanne yana zuwa amma 27 ne ɗan ƙauyuka gaba ɗaya za su tawo ranar in baka tafi da wurwurin gaske ba to ba za ka samu guri ba idan kai sallah a waje can wajen harami cikin unguwa kenan to saboda haka to sai malamai suka ce to ana so a yi idi da hadi ne to shi Abdullahi da Abbas Allah ya wadauke sarki ya kara masa yadda cewa ai wannan lokacin da ake magana akan ranar Juma'a zai ce ma baina salatil asr ila ghurubi shams ke ba wato bayan sallar la'asar ne zuwa faduwar rana Ibn Abbas fahimta ta kenan saboda haka yana da wannan fahimtar na cewa lallai kowanne musulmi ya dage ya nemi wannan lokaci to bara mu ji sabanin malai malai aka ce malamai sun yi sabani wajen iyakance wannan lokacin har na gaya muku ɗazu cewa ibn hajar ya kawo sama da maganganu guda arba'in amma wanda suka fi kowanne inganci shine wato guda biyu saboda hadisai da suka inganta akwai hadisi da ya zo magana akan bayan la'asar wanda mun ji magana ta farko shi wai malaman da suke cewa wato daga lokacin da liman ya zauna akan minbari har zuwa lokacin da za a idar da sallah wai wannan lokacin ne gaba daya daga lokacin da liman ya zauna akan minbari har zuwa lokacin da za a idar da sallah shine lokaci na farko me dalilin su kace saboda akwai ruwaya daga Abu Burda dan gidan Abu Mutal ake ne da yake cewa mahaifinsa mu yace kai Abdullahi dan Umar ya gaya mana yace a tabita abaka yuhaddisu ka taba jin mahaifinka yana zantarwa dan gane da Annabi alaihi salatu wasalam akan wannan lokacin na Juma'a tambaya yayi bara sai ma sai yace kwarai ko ya ji naji Annabi yana cewa hiya ma baina an yajli kal imam ila an tuqdi as-salat shine lokacin da liman zai zauna akan minbari yazo ya sallama ya zauna dinnan har lokacin da za a idar da sallah shi ita ce wannan sa'a to kun ji dalilin su masu wannan magana sannan dalilin su na biyu shine hadisi Abdullahi dan Amr dan dan Aufin kai al-Muzani shi kuma daga mahaifinsa daga kakansa yace a ranar Juma'a akwai wata sa'a da ba wanda zai tambayi ubangiji madaukakin sa yake wani abu ba sai Allah ya bai da bai ke ce wa ayyati sa'atin hiya wannan lokaci ne wannan lokacin yace hina tuqamu salatu ila insirafi minha lokacin da za a tsaye da sallah ne an gane ko lokacin da za a tsaye da sallah lokacin da za a tsaye da sallar juma'a ne har zuwa lokacin da wato za a idar duk da ita wannan ruwaya ta biyu ba ta da inganci ba ta inganta ba to wannan shine dalilin kun ji dalili na farko cewa shi za a ga wajen liman ya zauna suna daga hannu shine dalili dalili na biyu kuma suka ce a bayan la'asar ne dalilin su kuwa saboda hadisi Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah radiyallahu anhu da wanda annabi yace wannan hadisin da muka biya a ranar Juma'a akwai wani lokaci da mutum ya roki Allah Allah zai biya mar kuma shine bayan la'asar wannan kuma hadisi ne mai kyau musnad da Imam Ahmad wanda mun faɗe shi dazu to shine dalilin su na farko dalili na biyu hadisi Abu Hurairah da annabi yace khairu yawmin tal'a fihi shamsu yawmul juma'a mafi alkhairin yinin da rana take bullo a cikin sa ita ce yinin juma'a duk yini da ake da su mun biya wannan a farko na farko kenan me yasa sai ta bi khuliqa adam a wannan rana aka halitta annabi adam wa fihi ubi da rana aka fakko da shi wa fihi tiba alaihi rana aka karɓi tubansa wa fihi ma ta ranar yabar duniya wa fihi taqumu sa'a sannan ranar juma'a za ta sha kiyama wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yawm al-jum'a min hayna tasbihu hatta tulu'a shams ba wata dabba a ban kasa me dabba kullu ma yadibbu ala ala wajhi al-ardi ko da abin da yake taka ban kasa shine dabba ba wani dabba wata dabba a ban kasa ba ce in ranar juma'a ta yi juma'a ya kullo ba ce daga ranar gari ya waye sai ta shiga samu kanta cikin firgi har rana ta kullu har rana ta zo ta faɗi suna cikin firgici banda mutum da aljan kawai duk wata dabba da ka gani a ban kasa in juma'a ta yi gaba ɗaya gaban su faduwa yake hankalin sa yake illan jinni wal ins banda mutum da aljan su kadai ne to sai annabi ya ce wa fi sa'atun la yusadiquha abdun muslim a wannan rana akwai wani wata sa'a da babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin wa huwa yusalli yas'alu Allah hajatan yana sallah yana roƙon Allah wata bukata illa adahu iyyaha fati Allah ya biya masa bukatarsa sai ka abu ibnu malik yana zaune a gurin da yace zalika fi kulli sanatin yawmun yace ya rasulullah a kowace shekara ne ake samun yini na wannan yininnikan gaba ɗaya a juma'a da ake da ita gaba ɗaya na cikin shekara a juma'a ɗaya ne ake samun wannan yinin saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya wato yayi magana da shi ya ce a ban fi kulli juma'ati annabi ya ce mata a kowace juma'a ne sai ka bi ka abul ahbar shine dama babban malami ne wanda yake daga cikin yahuda da ya musulunta sai yake cewa fakara kabun a taura sai kab ya karanta a taura yace sarakan nabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi yayi gaskiya lalle annabi yayi gaskiya ya karanta a taura yace annabi yayi gaskiya yace sai abu hurairah yace tun malaki da abdullahi bin sallam na da na abu da abdullahi da abdullahi bin sallam wata rana na baki labarin wato zamana da kafirul ahbar sai abdullahi bin sallam yace kada alimtu ayyata sa'atin hiya Abdullahi bin Salam yace to amma fa ni na san wannan lokaci ne domin a taura ma an gaya mana wannan lokaci yace na san wannan lokaci ne Abu Hurairah yace da shi to ba ni labarin wannan lokaci ne sai Abdullahi bin Salam yace hi akhiru sa'atin min yawmil jumu'a karshen lokaci ne dab da faduwar rana na ranar juma'a kafin rana ta fadi in idan bayan bayan la'asar kenan dan ranar juma'a sai ce saboda annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba wanda zai dace da wannan lokacin yana roƙon Allah ya ci face Allah ya biya maka bukatun sannan kuma sai ce ka sani cewa annabi ya ce man jalasa majlisan yantaziru salata fa huwa fi salati hatta yusalla da ansa duk wanda ya je ya zauna a gurin da ake sallah yana jiran sallah to za a ta waji ladan yana sallah har a zo a yi sallah ya za ga yamar wannan sai abu wurin yake fa kulti sai yake bala huwa za ka yi lalle wannan lokaci kun ga an ba da amsa akan cewa hu qa'imun yusalli bai yake nufi da sallar ba sallah ce lugawi ba istilahi ba cewa zama kana jiran sallah ita ce sallar mutum ya zo masallaci ya zauna ko ya zauna a gurin da zai sallah ya da alwalarsa a wannan gurin yana ta ambatan Allah karatu alqur'ani yake an ba wato istighfari yake hailala yake har zuwa wannan lokacin ya riske shi a wannan yanayin ana ta rubuta man ladan sallah duk abin da ya roƙa kuma za a amsa bai ci karo da wanda hadisin ba domin sallar da ake magana shi ne jiran sallah haka ka abu da abar ya bawa wa abu huraira la amsa yana jin wanda yake haka yake ai ina ga kamar amsa ta fita cewa jiran sallar shi yake nufi da sallah mutum ya zauna yana jira shi sa matsaloli sun ma yawa ka yi gildadu wannan lokacin wani zai aje hizbin da ka samu wata juma'ar kawai bayan la'asar ka ce za ka yi karatun qur'ani illa ma sha Allah duk lokacin da ka yi izu dai kawai ka daga hannu ka roƙi Allah sai ka dora ka kuma yi izu ka har musamman kuma akwai lokutan ma da aka yi ta samu a baya da ake da shota ne za ga awa ɗaya da wani abu ne sai gama garba ta me yasa ba za mu amfani irin wayannan lokutan ba sai mu amfani su wannan kuma sa'ar ba tana nan har kiyawa ta dai wannan juma'ar ma ta zo tana nan ta gama ma tana nan wata mai zuwa har eh har kiyawa ta dai duk juma'a idan ta zo duk muna da bukatu kuma amma mafi yawanci za ga daidai wannan lokacin matasa an sheka wanka an fito bakin titi ana zaman makokin da ba za shi kenan kawai ko kuma akwai taɗi za a hira ko za a wani abu a daidai wannan juma'ar in yan biki suka fi sa ranar tasu za a yi tasu daidai gabar ana ta jigilar ɗaukar yan mata ana kai su don gidan santa shi kenan zuwa wannan lokacin layin sadi goha suna ga a lokacin tasu ake sai da lokacin da ake biya wasu bukatu Allah ya kiyaye to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye wato shi za ba albani yake cewa wannan lokacin da aka faɗa ba shine lokacin da annabi ya kwadaitar a kansa cewa mutum ya yawaita addu'a eh yawaita addu'a kuma yace ku sani cewa ba ana cewa wai mutum ba zai roki Allah sai iya wannan lokacin ba a ita ranar juma'a kanta za a da wata albarma ta musamman duk lokacin da ba sai ma aka yi ba za a amsa addu'o'in ka din na safa ba fa ba haka ake nufi ba addu'o'in ka din na safa su ma suna nan wanda kai amma wannan wani lokaci ne da wato kana yi garanti kake da shi shine abin da ake magana to kaga wannan hadisin ya koyar da mu akan wato yin ijtihadi wajen yawaita yin sallah da addu'a musamman ranar juma'a sannan kuma wato hadisin an gaya mana cewa falalarsa dangane da abin da ya shafi wata sa'a da aka keɓance da Allah yake amsa addu'o'i a ciki sannan falala addu'a musamman ranar juma'a falalar yin addu'a musamman ranar juma'a wannan shine abin da ya kamata mu kalla da kyau to ina ga kamar mun ja karatun mu awon mu ta cika akwai tambayoyi kuma saura minti takwas na da tunda da tambayoyin karan da shiga abubuwa mu tsaya sai dai idan kun ga kamar da muka yi alƙawari awa ɗaya ɗaya za a rika yi kuma mun je za a rika fara da wuri to insha Allah ta'ala za mu kura haka sati mai zuwa za mu shiga babin da zai magana akan hidayatu hali da umma da yawmin juma'a yadda Allah madaukakin sarki ya ci yadda al'umma ga wannan rana domin an ta ba wa wasu daban kafin nan ba su dace da ranar ba akwai wannan yana tambaya dangane da so wannan bayanin da tambaya da yake shin gaskiya ne wai a raka'atul fajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta akwai hadisi ko babu akwai khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan gaskiya ne annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa haka wannan kuma yace akan wanka ne da aka yi magana ita ni a wannan lokaci ta dace kafin a fara alwala ko kuwa in ka fara wanka lokacin da zaka fara wankan gaba daya lokacin niyyar za ta bujiro dama ai mun sha faɗa misali yanzu da mutum ya dau huta ko yana koma gida ya dauko abinci sai ya ce yana niyyar cin abinci wannan tarzuwan da zuciyarka shine niyya kamar yadda Izzuddin bin Abdulsalam da Imam Malik suke faɗa at-talaffuzu bin niyya bid'a wa muhallu halqalb lafazi furta ta yace bid'a ne amma mahallin da haka Imam Malik ne mahallin da shine zuciya yayin da ka tsarsa a zuciyarka kana dauko ruwan yanzu da ka tafi ran daki ka yi yarwarka amma so ake kai istihzarin ta daidai lokacin da zaka fara wanke al'aura a zuciyarka kariya cewa wankan kalarai shine kawai ba faɗi za ka yi ba a zuciyarka ka ji cewa wankan kalazai wanda niyyar nan muna yawan faɗa ko da yaushe tana da muhimmanci yayin da mutum ya je sallah yanzu sallah ishan nan za a yi kana miƙewa da za a tada iqama a zuciyarka ka ji cewa ba sallah isha zai shine babu ikhlasi wa ihzaru kai dan Allah kuma ka halatto da zuciyarka cewa sallah isha zai dole sai kana wannan dole in ka ce wanda zai zo ya ce na yi niyyar sallar isha'i iktida'an bil imami wani a unguwa kaza a guri duk misali akwai masu yi wannan ka ce to kai kuma baka niyyar gaba ɗaya shi ya zo ya yi abin da ba za shi ba kai kuma baka yi in zuwa ce da niyya da halarto da zuciya ka yi daidai lokacin da za ka to wannan shine abin da yake faɗa sannan eh ba wai in ka fara wanke kai bane kamar yadda ya rubuta ba a nan bane gaskiya sannan wannan kuma yana cewa idan mutum ya ji sa'a farko kuma ya fito fa ya fito ya yi ai ya kamata a ji me ya yi misali ya fito ya sake alwala ko ko ko ya fito ya tafi tijara dinsa hada hada kasuwanci da waye ya fito ya yi kai ne mai tambayar ke to ya fito ya yi au to ba sai mun gaba da takarda okay to ina ga to me me ka malam kashi ba ta kare na okay okay wannan tambayar satin da ya gabata sai amma tambayi mu ji ya kai a fili eh abu kada dai kuma amma ba ka shi ba dan sai ba abin da ake so yayi yayi ba daidai ba amma afallahu amma tala duk abin da yazo shiru ake yi so ake idan liman yana kudu ba ko shiru ke tsis alaikum salam sallallahu alaihi wasallam ni na hana ka cewa sallallahu alaihi wasallam ko so kake in ce ba kyau Na'am, malaman. Eh a ai kaga kaga dai na san da wannan maganar na kauce mata misali saboda abin da ake magana cewa ai kamar sallah ka fahimta da kyau ko wai kiba inda amrin yi wa nahi amma irin wannan matsala idan ta zo ka fahimta da kyau ko rafin gaya ma ko dan gaba idan kana da wajibi da malamai suka yi magana akai abubuwan da yake ba fita ake daga layi gaba ɗaya ba shiru ake ai akwai lokacin da mutum zai zo yana karatu a time goes on je kan wata gaba to sai kai mai wani bayani shi ta kamar sabon musulunta ne idan mutum ya musulunta akwai abubuwan da kake iya gaya ba in ba ka ba wani kana faɗo wani zai ce ya fita ka fahimta da kyau ko yawa akwai gabar da za a zo yanzu da karatu ne muka je da yiwa gabar sai jibiyawa akai cewa annabi ne yake kaza sai ya fuka mutuwa fiye da yanzu ka ce kaza ka fahimta da kyau amma wannan magana cewa ala ji sallallahu alaihi wasallam akwai ta amalikiya ba sai ka shiru ba shikenan cewa kamar sallah ce mutum yana cikin yana cikin sallah ba a sa shi komai ba an sa shi amsa kiran sallah kuma a cikin kiran sallah ai kaga cewa kai annabi cewa ai za ta miki tul mu'azzina idan kun ji ne kiran sallah ba wai kuma magana ma an zo a ce ashhadu anna muhammadar rasul a'a ita kanta cewa Allahu akbar Allahu akbar annabi ya ma umarni ka amsa ko amma ba ka amsa saboda ne wata ibadar kai shine suka ce to idan ibada ko wata ibada da aka saka to ake kai concentration a kanta da zai iya wannan wanda yake da fahimtar cewa iya ibadar da aka sake yanzu wannan ibadar idan ta zai tafi to kage ya tsaya inda aka umarce shi da inda aka hada shi amma da ce haka sai yi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda aka yi atisha ne yace alhamdulillah ko yana yi yi atisha sai yace alhamdulillah sai aka ce ka kyale shi amma kai karkace maryam hamukan idan aka zo ai akwai hadisi ko idan aka zo wani lokacin sai ga ya mace wa kaga in kana sallah ba kai wannan a cikin to alhamdulillah din sai a wajen sallah irin wannan irin wannan matsala ina fatan ka gane wallahi musta'an bara mu ƙara ga wannan ga wata nan shi cewa mutum zai iya yin wankan juma'a da safi kafin ya fita ma'aikaci ne zai wuce sai wankan sa tun da safi ko da asuba zai iya sannan yake me matsayin mai bacci lokacin hudu ba wanda ana hudubar shi kuma yayi bacci to matsayin sa ne matsayin alwalarsa ko matsayin sa matsayin alwalarsa kaga da ya annu mutakil ba da ta kai da zarar an miƙe bai ji ba sai zaki alwala shi ne abin da aka yi da zarar amma falalarsa ta zuwa masallaci tana nan sai dai wata gida alkhairan da zai yi ba na wajen wa'azantuwa da abubuwan da za a ba domin hudu ba wa'azi ne to bai samu wannan alkhairan ba domin bai ji ba ina ba ta an gane sannan wannan tambayar sun sati da ya wuce wani ya turo da ita yake cewa ta yaya mutum zai gane aljani idan ya yi shigar mutum ta yaya kuma sannan aljani yana shiga jikin kafirai kaga dai annabi ya gaya mana hadisi cewa idan mutum ya zo yanzu hadisi da ya zo idan mutum ya ga maciji a gidansa ne annabi ya ce wa ya kashe shi kaji wani ya ce ya kashe shi ko maciji a gida annabi cewa ya kai ban magiya ya ta shi ne ga hadisi dan wataƙila nan gaba za mu zo hadisi cewa wani da ya zo aka ce da shi da macijin da ya kai wa macijin duka a cikin gidansa ba gane waye ya riga wani mutuwa ba tsakanin shi da macijin irin yadda ya yi saurin hannu ya kai mata duka ya bugi macijin amma shi ma macijin sai ya ma illa shi ne annabi ya yi wani yace daga yau kun ga maciji a gidanku to magiya ya guwa cewa bawan Allah da Allah ka bar mu kenan annabi ne ya faɗa ba don wai guduwar aka yi ma za ku zo ku neme shi kuran nan zai ba kuran ya annabi ne ce zai jika tambaya zai ji mana Allahu ala na'am na'am ai ka san malamai fa suna magana akan cewa wanda ya je kama sau a gurin da sau ba zai zo sallarsa wata magana yanzu misali wannan masallacin juma'a ne idan sau zai kai har zuwa can bakin titi sai mutum ya yi sau a nan sau ya kawo ba ko amma haka kawai duk ga guri a harawa ba ko cikin masallaci ya kama a kofar shagonsa saboda ya jire da sa'atan take kuma an kai lati fika hatan gaskiya malamai suna magana cewa sallah wato ba to Allah ya kiyaye eh dama ilo ake bi fa alaikum salam na'am
Idan yana hudu ba? Eh, nan ma malamai sun ce idan yana hudu ba za a iya cewa amin. Domin roƙon Allah yake kuma lokaci ne na da ake sa ran ijaba. To saboda haka in an yi fa aminu. Wallahu a'lam. Alaikum salam. Na. shiru za a yi don za ka yi tsaye daga cikin kurakuran da wasu shi ma suke kenan zai ga wani ana yi wai wai azumi ne so yake a yau ya izu biyar saboda haka ana hudu ba ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni ba zai yi wai a ce yana sauraron hudu ba kuma yana fahimtar Qur'ani sai dai kawai biya yake da baki amma baya fahimtar me yake yake me yake biya wanda an fitan kuma ya biya da tadabbur saboda haka shiru ake so a yi sauraron liman ake so a yi komai to kaga irin wannan gabar ce misali kaga zaka ce salatu annabi ba kyau amma ba shi aka sake ba sai aka yi saurari liman sauraron liman aka sai wallahi ba da kake so ka ce ka ji to alaikum salam Mm-hmm. kamar da sabanin malamai dan tadda yafi inganci gaskiya dangane da wannan saboda hadisi ne na dalku da kuma busra aka yi a jira ko da wanda ya karanta ibn hajar saboda haka hadisi ne in ya zo ya yi bayani akan cewa idan mutum ya tafi gabansa hannunsa lalansa ta kai na kusa da shi kuma kawai zai zo ya bayanin cewa fa inna ma hiya bad'atun minka ai ma ka taba tsoka ce a jikinka imam malik da yake kwararre ne da yaro da ya ba mu hadisa wannan abin da kake gani a cikin halari bayani za a yi ma idan ka zo cewa an ka shafa gaban ka alular ka ta kare ana nufin in ka shafa binan da ka gangan dan ka ji da shi amma wanda ya shafa wajen wanka ba da niyyar jin daɗi ba alular ka tana haka haɗuwa ma hadisan duk wanda ya shafa da gangan alular ta kare dan ya ji daɗi ya shafa ta kare in ko ka shafa ya ba tare da sani ba tana har am aiki da zan daɗi domin duk sun inganta kuma babu wani annasi ko wani su suke faɗa duk da wasu na ɗaukar sai ya sha faɗa amma in ka gwama hadisan haka ma aljamu aula min at-tarjih haka ke faɗa in shi ne kaga ya kauce wa duk wayancan magiyan yawwa a je ba mai shi shi magana mai aljani kaga wannan shine misalin da muka yi cewa jinnu ka je kan littafin wahidu abu salam al-wiqayatul insan ko asarimul bashar ko littattafai yayi da yawa akan ko na ruqiya ko wani abin da ya kama da wannan ka karanta da kyau za ga yi ma bayani akan ko karanta al-manhajul qur'ani za ga an kawo bayani hadisi sun kawo hadisi akan irin yadda jinni suke shiga jinni suna yin shiga ta kwari da dabbobi sosai musamman kare maciji kadangare da ire-iren waɗannan reptiles suna rikida su koma irin wayannan shi za ba a so ka fiye kashe irin wayannan haka kawai in dai ba misali bera ba ka gane ko tsaka ba ruwan ka wannan ka kashe su domin annabi ne ya ba da umarnin ka kashe wanda annabi umarni ya bayar ka kashe da aka kira ta fawasik baka da matsala amma waɗanda aka gaya ma waɗanda musamman su baka da alaka da su a gida ba kawai zuwa kai zuwan ganin su kai wani lokaci tsari to yawanci jinni suna yin shiga irin sa ko shakka ba to yi za a gaya ma shi mutiji ya zo a wani yanayin kore shi za ka mu bagiya za ka yi marje fita idan ka faɗa ta uku bai tabu ba nan ya ce ka kashe shi in dai ka gaya masa uku ba Allah ka bar min gida nan gidan mu da Allah ka fita kai na ɗaya kai na biyu kai na uku idan dai wannan nau'in farkon ne zai bace idan kuma ka kai ka ƙara ganin sa ya bayyana ko mugu ne ka kashe shi Allah zai waki da mace ta da kai an fahimta da wannan da kyau sannan me yasa aljami aljami suna shiga jikin kafirai suna shiga abin da yasa ba ka ganin tasirin su misali shine mafiya yawanci ai za ga wanda yake kallon tashoshin joy to ai da wannan abin da fasoci suke cutar mabiyansu da shi ai aljanu ne za ka na so ya yi ihu ya yi kulumboto su ta su ta su ruƙe kira sai a ta tara musu kuɗi su ta zuba musu ruwa amma Allah ya suna shiga suna shiga mafi ba ka ganin su ne saboda mafi yawanci dama su su da su sun zama ɗaya sun riga sun zama da aljanun da su duk ɗaya ne eh duk kalamai ne sun haɗu guri ɗaya kuma abin da suke sa shi suke yi ya za su cuce su shi ko wannan yana da wasu magunguna da yake suke motsowa wani lokacin wani lokacin za a ga ko da mutum ya tafi hanya lokacin da ya dawo ya karanta wata addu'a ko aya to sai ya tsikari jinnin da yake cikinsa in ya tsikare shi wata kila wata aya ya biya kamar an ɗebo ta bayan ruwa ne an watsa ba shi ma sai ya ci ya rama tunda waladi yana cikinsa dama to ya tashi ramuwa shine zai buge shi ya faɗi misali ko abin da ya kama da wani shi ne za ga wata kila in wata kila tun yana yaran da suke tare sai an ci addu'o'i sannan ya kusa ko kuma rashin yin addu'a shiga wani aiki ya taka dan su ko wani abu da ya kama da wannan sai su zarama duk suna yi na taɓa wata rukuya shekara goma sha baya wani shi musulmi ne wa da ya a biyaran ya ce sunansa Usman sai neman wa'azi na ce to Allah madaukakin sarki kana musulmi kaza kaza kaza sai ce ban daki ya ta shiga ta saka shi to ai bawan Allah baka gani sai salim alim akai man wa'azi ya fita kuma har yau ina ji yanzu ya yanta wajen biyar ma bai wa Allah saboda haka har yau ana samun irin wayannan da zaka mai da Allah ya gaya ma wa annabi na salihuna wa minna duna zalika amin wa sosai a cikin aiki a gajinan wa nan na sani kauna wa min na duna zali akwai kangararru kamar yadda kake ganin musulmi yanzu tsarin su cewa akwai mutanen kirki akwai na banza to su ma haka aljanu ce su ma haka ce wani yana sallah wani baya sallah wani yana kaza wani baya kaza haka akwai musulmai kuma akwai kafirai minal muslimuna wa minal qasitun alqasiruna bi ma'ana alkafiruna azalimuna kenan wal kafiruna hum zalimun suna zama kangararru suna zama kuma wani zai ce me yasa to aljanu suke bugi musulmi da azumi mun sha wannan bayani saboda me saboda kangararrun musulmin aljanu su ba a daure to in ka ga wata ta yi jinnu da azumi to in kai rukuya za ga musulmi ne kangararre kamar yadda kai ma kai da kangararren musulmi baya azumi za a gan shi yana shiga cikinsa to su ma haka ce shine kawai dan kawai ya ce wa hadisin to kuma ga an ce kaza kuma ga kaza wallahu a'lam na'am ayin ma alaikum dan a tire abin da yake tire aljani shine karanta alqur'ani karanta wa mutane alqur'ani in ma zaka ba shi wani abin taimako har hayaki da ake zuwa ba mutane ba shi yake fudda aljani ba Qur'ani wannan abun shi wani wani abu ne kawai da zai dan agaza kawai kamar a ce misali ba ka san warin kaza shine kawai amma abin da yake kora aljini Qur'ani da azka wannan shine kaida ka kafin ba a zo a ce wani abin taimako da za a nemo taimako Qur'ani ake biya sautin shi yake zuwa ya rika kona jikin aljini ko yana bangon duniya kuwa sai sautin da ikilasin mai karatu shi zai ba da dama ka gau Allah maɗaukakin sarki ya za wani aljami kafin ya wuce duk an kona jikinsa yadda ka san ya yi gobara aka zai tafi ya jinya ka karanta da taban wahidu abdulsalam duk ya ba da misalai ya yi to sai da yawa wallahu ala na'am ai ana yi mana eh to ai ka san ɗaya daga cikin shawarwarin in rukuya za ka fara shi za da baka littattafai cewa ka karanta bai kayaci da yasa wahidu abdulsalam bali saboda hatta dukan sai da ya gaya ba ga yanayin da yin kana rukuya za ga aljini a ziyara to sannan ga inda ake duka ba zagewa ake ake jibgan mutum ba akwai gurin da ake duka wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wannan muka yi kuskure Allah ya ce mana akwai akwai ɗaurin aure na iyalan marigayi Muhammad Yahuza Aliyu ga danga an sauke da kuma na Alhaji Aliyu Lawal Tahir Zaria wanda za a yi wace ji Aliyu Muhammad Yahuza ɗin an ce Ali Big Boy ko aka aka rubuta da Zulaiha Habib Lawal ita wai zuli ko za a yi ashirin da tara ga wannan watan karfe ɗaya da rabi na yamma a zariya unguwar karfe gidan uban makaranta to muna fata Allah maka kusin sarki ya ya ba da ikon zuwa lafiya dawo lafiya kuma ya sa masa albarka a auren sannan akwai ɗaya daga cikin malaman malam Khamis na ce alaran magwani da yake zuwa da masallacin yana karatu ranar alhamis na ƙur'ani zai tafi ƙara yau ƙara yau zai tafi yawwa zai tafi ƙara yi za a ƙara masa zai ƙara aure ke insha Allah da amaryar da shi ma ranar wannan juma'a mai zuwa a gidan da takwas ga wata gidan malam nasiri gurin haɗuwa kenan gidan malam nasiri gorin dutse sannan kuma za a yi ɗaurin auren a zubar bin al'awam a tudun matawalle ɗan katsina da shi ma dukkan wayan nan dogayen mata suka auro ko in ka je in ba wuce ya ce doguwar mace shi ne ta ne da ke saboda haka muna fata Allah maɗaukakin sarki wannan hatin na masallaci ne na majalisi ya kawo wanda ya samu iko insha Allah ta'ala ranar juma'a za a je karfe 1 da rabi za a daura muna roƙon ubangiji madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sa mu da albarka a ciki ya sa a je lafiya a dawo lafiya waɗanda suka sa aure da a gaba da wanda aure ya sako a gaba Allah ba kafin sarki ya shiga da wani muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allahumma aminna fi awdanina wa qina hayyatina wa la ta'budina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a ba ya rabbal alamin dan uwa da suka yi jaraba da waɗanda za su yi Allah ya adala mu waɗanda wato wato suke neman sana'a ko aiki Allah ba da sarki ka taimake Allah ka adala musu cikin al'amuran waɗanda ba su da lafiya gida da hausa su gaji Allah ka ba su lafiya ɗan uwanmu da suka yi zuga mu gidan gaskiya iyayenmu da kakanni Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka ta mu ta da kai imani اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين akwai dubu biyu da ɗari takwas da sha biyar